أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فعقاروا إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم ويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta talata a yau muna goma sha ɗaya ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 11 ga watan uku shekara ta 2025 miladiya ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a cikin suratul bakara wanda a jiya mun fara bayani akan aya ta 155 zuwa aya ta 157 amma kuma a muka ce insha Allah ta'ala a yau za mu sake maimaita waɗannan ayoyi domin ƙara cire abin da ya rage mana na fa'idoji daga cikin ayar kafin mu matsa zuwa ayoyi na gaba insha Allah tabaraka wa ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace Allah ya bana albarka Allah ta'ala ya ce wala nablu wannan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
Allah subhanahu wa ta'ala bayan mun ji jiya ya faɗa mana cewa duk waɗanda suka mutu a hanyar Allah aka kashe su kar mu zace su a matsayin mamata hasali rayayyu ne su Allah yana azurta su a can wajensa to Allah maɗaukakin sarki sai ya ce wala nabul wannakum Allah ya ce wallahi tabbas za mu jaraba ku bishai'in min alkhawfi wal ju' Allah ya ce za mu jarabe ku da wani abu na tsoro da kuma yunwa wa naqsin min al amwal da kuma tawayar dukiya wal anfusi da rayuka was samarati da kuma kayan marmari wa bashiris sabirin Allah ta'ala ya ce kai bishara kai albishir wa masu haƙuri alladhina idza asabatuhum musibatun su ne waɗanda idan musiba ta same su ƙalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai su ce lallai mu na Allah ne ga Allah muke kuma gare shi za mu koma ula'ika waɗannan da aka lissafa siffofinsu a sama alaihim salawatun min rabbihim suna da wato salati daga wajen ubangijinsu wa rahma da kuma rahma wa ula'ika humul muhtadun kuma su ne shiryayyu waɗannan ayoyi kamar yadda muka fara bayani a kansu a jiya suna nuna mana Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkawari haɗe da rantsuwa da kuma ƙara ƙarfafa zance cewa wala nabul wannakum wallahi tabbas za mu jarabce ku Allah ya yi alkawari cewa zai jarabi bayinsa kamar yadda muka karanta a jiya sunna ce ta Allah subhanahu ta'ala cewa babu yadda bayi babu yadda za a yi bayi su sha a wajen Allah face Allah ya hada su da jarabawa a duniya ba za a zauna lafiya ba sai an gamu da jarabawa sannan kuma a lahira ma ba za a tafi aljanna ba har sai an gamu da jarabawa wannan shi yasa za mu ga a farkon suratul ankabut Allah ta'ala ya ce alif lam mim
آمين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد fatanna alladhina min ولقد qablihim فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين Allah ta'ala ya ce alif lam mim ahasiban nasu an yutraku Allah ya ce shin wai kan mutane suna tsammani ne suna zato ne haka kawai za a bassu a kyale su haka kawai an ya ƙulu amanna saboda kawai sun ce mun yi imani wa hum la yuftanun Allah ya ce kuma ba za a jaraba su ba yanzu abinda mutane suke zato kenan abinda mutane suke tsammani kenan idan mutum ya ce ya yi imani Allah ya ce kawai sai mu bashi haka kurin ba tare da mun gwada imanin ba Allah ya ce a'a ba haka bane walaqad fatanna alladhina min qablihim hakika mun jarabi waɗanda suka zo gabaninsu me yasa Allah ke kawo jarabawa dan ya zalunci bayi dan ya tozalta bayi dan kawai ya sanya bayi cikin kunci sai ya ce fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaku Allah yana so ya bayyanar da ya nuna su wane ne suke da gaskiya cikin imaninsu wala ya'lamanna al-kadhibin kuma ya bayyanar da ya nuna ya gwada waɗanda kuma suke da ƙarya cikin imaninsu Allah yana so ya nuna ga waɗanda suka yi imani na gaskiya da gaskiya ga waɗanda kuma imaninsu na ƙarya ne fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin to jama'a wannan ita ce sunnar Allah a duniya ba a zama sai an gamu da jarabawa shi yasa tsari ne na ubangiji zai jarabi bayansa jarabawa kuma tana zuwa domin bawa ya samu kankanin zunubansa sannan kuma ya sama ƙarin ɗaukakan daraja a wajen Allah to haka nan kuma in an je aljanna in an je lahira to aljanna ta waɗanda Allah ya musu jarabawa a duniya ne suka ci jarabawa shi yasa yace am hasibtum an tadkhulul jannata أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم massatuhumul ba'sa مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله Mm.
ألا إن نصر الله قريب Allah madaukakin sarki yake cewa am hasibtum an tadkhulul jannata Allah yace shin kuna tsammani kuna zato cewa wai za ku shiga aljanna haka kurin walamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum misalin abinda ya samu waɗanda suka gabace ku bai zo muku ba tsammaninku kawai za a busa ƙaho ko a ce ya ku jama'ar musulmi kawai kama hanya ku tafi aljanna ba tare da Allah ya yi muku irin yadda ya yi ma waɗanda suka gabace ku ba kamar wani ne ya tambaya to Allah waɗanda suka gabace mu me ya faru da su me ya same su me ya zo gare su me ya zake musu sai Allah ya ce masathumul ba'sa'u wad-dharra Allah ya ce da cututtuka da talauci ya shafe su sun ga cututtuka iri da kala sun ga talauci nau'i nau'i wa zulzilu Allah ya ce an girgiza su an girgiza imanin su kai hatta ya ƙular rasulu wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah hassan da ta kai ga da manzan da aka turo musu da waɗanda suka yi imanin suna budar baki su ce mata nasrullah wai yaushe ne kan taimakon Allah zai zo kaga dai idan al'umma suka shiga cikin kunci da wahala na jarabawar rayuwa ai zuwa suke su tambayi manzon su ko su nemi mafita a wajensa yaushe ne jarabawa zai yaushe ne nasarar Allah za ta zo yaushe ne taimakon Allah zai zo to sai aka ce maka ga wata jarabawa da ta yi tsanani da shi kanshi manzon yana tambayan Allah yaushe za ka kawo ɗauki shi manzon shi ke dannar mutane ya ce ku yi haƙuri taimakon Allah ya kusa zuwa to yanzu an wayi gari jarabawan ta yi tsanani shi manzon yana tambaya mata nasarullah wai yaushe ne taimakon Allah zai zo Allah ya ce ala ku saurara ku ji ku ya haƙuri ku ƙara jinkiri inna nasarallahi qarib taimakon Allah na nan dab da ku taimakon Allah ya kusa zuwa ku ya haƙuri ku ya haƙuri Allah ya kusa ya kawo Allah ya kusa ya kawo taimakon sa to kaga anan wannan ya nuna mana yadda sunnar Allah take tuntun tuntuni akan halittunsa shine Allah yana jaraba su to idan Allah ya kawo jarabawa mutane suna kasuwa kashi hudu a lokacin da jarabawa mummuna ta zo na farko shine akwai wadda shi idan jarabawa mummuna ta zo to sai ta raba shi da Allah domin duk abin da Allah ya baka a duniya to jarabawa ce mai kyau ko mara kyau mai daɗi ko mara daɗi wani bulukun bisharri wal khairi fitina Allah ya ce za mu dinga jaraba ku da abin da kuke masa kallon alkhairi da wanda kuke masa kallon shalli duka a matsayin menene jarabawa ce fitina ce to akwai wanda idan mummunan abu ya same shi to sai ya rabu da Allah shi in kana so ka ga ya rike Allah to ya zauna cikin daular duniya to nan ne zai gane ashe Allah na yi da shi shine Allah ta'ala ya ce wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين الله تبارك وتعالى يتي ومن الناس الله يتي أقوي daga cikin mutane man ya'budullaha ala harf ay man ya'budullaha ala shak akwai wanda yana bautan Allah ne bisa kokonto shi ga yadda tsarin sa yake Allah ya ce fa in asabahu khair idan alkhairi ya same shi ya nema Allah ya bashi Allah ya tara masa duniya iduma annabihi to anan sai ya samu natsuwa saboda duniyar da Allah ya tara masa amma wa in asabathu fitnatun idan fitina ta same shi ya nema ba a bashi ba ya buga can bai samu ba wahalar rayuwa ta da baibaye shi talauci ya yi masa daurin has ya masa daurin tomtom ya daure shi sama da ƙasa ya masa kullun goro in qalaba ala wajihi sai ya juya mu Allah baya sai ya juya mu Allah fuskarsa Allah ya ce wannan khasirar duniya wal akhirah wannan yayi asarar duniya yayi asarar lahira shine dai mai wannan siffan Allah yake bayani akan shi yake cewa fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza wa mabtalahu amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana Allah ta'ala ya ce fa ammal insanu Allah ya ce kaga yadda mutum yake bari ka ji yadda yake idza mabtalahu rabbuhu idan ubangijinsa ya jaraba shi fa akramahu wa na'amahu ya karrama shi ya tara masa ni'imomi nau'i iri iri kala kala fa yaqulu rabbi akraman sai ce kai Allah ya karrama ni ma'ana sai ce Allah yana yi da ni eh mu ne na Allah saboda me saboda Allah ya tara mai duniya Allah ya ce wa amma idza mabtalahu amma idan Allah ya jaraba shi faqadar alaihi rizqahu ya kuntata masa arzikin sa ya hana shi arzikin bai bashi wani abu na kudin duniya ba fa yaqulu rabbi ahanan sai ce Allah ya wulakanta ni Allah baya yi da ni kaga shi a wajensa alamar cewa Allah na yi da shi Allah na son shi shine ya bashi duniya alamar cewa Allah baya son shi Allah baya yi da shi shine don ya hana shi abin duniya to akwai cikin mutane wannan nau'in farko kenan shi abin da ke matsar da shi kusa da Allah shine budewar duniya amma idan duniya ta yi kunci sai ya rabu da Allah Allah ka tsare mu akwai wadda shi kuma sai in arzikin ya zo to a lokacin ne wato yake barin Allah shi idan- shi wancan da muka ji na farko idan arziki ya zo to shi na Allah ne shi ko wannan idan arziki ya zo to shi sai ya raba shi da Allah akwai wanda shi in yayi arziki to sai ya rabu da Allah shine wadda a Allah madaukakin sarki yake cewa la yas'amul insanu min du'a'il khair لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط Allah ya ce la yas'amul insanu mutum baya taba gajiyawa min du'a'il khair yana ta roƙon Allah ya bashi alkhairi ya bashi kuɗi ya bashi kaza amma wa in massahu sharru idan sharri ya same shi fa ya'usun qanut sai ya ɗebe tsammani daga rahmar Allah sai ya bar Allah eh la yas'amul insanu min du'a'il khair wa in massahu sharru fa ya'usun qanut to wannan kaga siffa ce mummuna shi yasa Allah subhanahu wataala yake faɗi hadithul qudsi yace inna min ibadi man la yuslihu illa al-faqr law aghnaytuhu la afsadahu Allah yake cewa in akwai cikin bayina wadda ba abinda zai gyara shi in ba talauci ba shi iya condition ne zan mutumin kirki shine rayu a talaka eh kullun yana masallaci bini bini kullun yana sawun gaba ba wasa da sallah ana kiran sallah ya bar komai ya tafi masallaci Allah ya ce abin da ya jawo masa shine talauci shi ran da yayi kuɗi kuma to ranan ba ruwan shi da Allah ranan ba ruwan sa da Allah to kaga wannan shi ma ya fada mummunan sifa bai ci jarabawa ba to akwai wanda shi kuma da arzikin da talaucin duka raba shi da Allah suke eh in yayi kuɗi ya rabu da Allah in talauci ta zo ta ƙara nisantar da shi da Allah shi wancan na farko mun ji shi mun ji shi cewa shi yana gane jarabawarsa mai kyau ce idan ya samu kuɗi shi ko wannan na biyu in yayi kuɗi sai ya bar Allah shi ko wannan in yayi kuɗi ya bar Allah in yayi talauci ya bar Allah eh gaba kura baya sai ya ƙi kenan shine Allah madaukakin sarki yake bayani game da kafirai yake cewa wa innal ladhina la yu'minuna bil akhirati 'anis sirati إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون Allah subhanahu wata'ala a wannan ayata suratul mu'minuna Allah yana siffanta mana yadda kafirai suke da yadda zukatan kafirai suke Allah yake cewa su wa'annan kafiran wa innal ladhina la yu'minuna bil akhirati Allah madaukakin sarki yace kuma lallai tabbas waɗanda ba su yi imani da lahira ba anis sirati dangane da wato hanya ta gari hanya miƙaƙƙiya lanaki buna masu bauɗewa ne su bauɗaɗɗu ne su ba za su taɓa kama hanya mai kyau ba Allah ya ce walau rahimnahu Allah ya ce da kuwa mun ji kansu wa kashafna ma bihim min dhurri kuma muka yaye musu abin da ke tattare da su na cuta talauci fari da suke ciki da lajju fi tughyanihim ya'mahun Allah ya ce da sun ƙara zarcewa sun ƙara nitsewa cikin shishiginsu da wuce iyaka suna fagabniya wannan shine yadda suke Allah sai ce walaqad akhadnahum bil azab kuma haƙiƙa mun kama su da azaba a baya amma fa mastakanu li rabbi basu mika wuya ga ubangijin su ba wa ma yatadarrun kuma basu kaskantar da kai ba kaga abin da Allah yake nuna mana anan shine Allah ya kawo musu azaba domin su koma su- zuwa ga Allah domin su dawo zuwa ga Allah Allah ya ce basu yi ba Allah ya ce to inda ma za mu yaye musu azabar talaucin da ke tattare da su fari da ke tattare da su mu gusar da shi Allah ya ce to su ƙara nitsewa za su yi a cikin ɗimuwan da suke ciki to kaga siffan kafiri kenan to siffa ta hudu kuma ita ce siffar mumini shine in yayi kuɗi ya matsa kusa da Allah in talauci ya zo ya ƙara matsar da shi kusa da Allah shi da kuɗi da talauci ba sa raba shi da Allah to wannan shine wanda ya ci jarabawa shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ajaban li amril mu'min manzo Allah yake cewa akwai abun ban mamaki game da al'amarin mumini inna amrahu kullahu khair al'amarin mumini gaba ɗaya alkhairi ne walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min ba wanda ke samun wannan in ba mumini ba manzo Allah ya ce in asabatu sarra'u shakara fa kana khairan la idan abun farin ciki ya same shi to sai yayi godiya ma Allah godiya ma Allah nan sai ya sa wannan abun ya zama alkhairi a gare shi wa in asabatu darra'u idan abun bakin ciki ya same shi abun damuwa ya same shi sabar sai ya haƙuri fa kana khairan la sai sa wannan abin ya zama alkhairi a gare shi shi duk abin da ya same shi to yana ƙara matsar da shi ne kusa da Allah yana ƙara kusantar da shi ga Allah saboda haka wannan shine wanda ya ci jarabawa to saboda haka Allah yayi alƙawari yace zai jaraba mu wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju' Allah yace tabbas zamu jarraba ku da wani abu na tsoro da kuma wato ainihin yunwa mun yi bayani a jiya akan maganganun malamai akan menene ma'anan a lafazin al-khawfu da aljo da naqsin min al-amwali wal anfusi wath thamarat Abdullahi dan Abbasin Allah ya kare da a gare shi yace Allah subhanahu wata'ala ya bada labari wa mu'minai cewa duniya gidan jarabawa ce kuma Allah yayi alkawari cewa zai jaraba mu'minai a cikin gidan duniya sai ya umarce su da su zama masu haƙuri ya kuma yi albishir ga masu haƙuri sai ya ce wa bashiris sabirin kai bishara wa masu haƙuri ka ce musu Allah yana musu lale Allah yana musu marhaban su jure su daure akan haƙurin nan da suke da shi Abdullahi dan Abbasin Allah ya kare da a gare shi yace ma'anan lafazin al-khawfu shine al-khawfu min al-adu Allah yace zamu jarabe ku da tsoron abokan gaba abokan gaba zamu jarabe ku da tsoron su a Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala ya ce huwa khawfullahi azza wa jal tsoron Allah tsoron Allah Allah ya ce za mu jarabe ku da wani abu na tsoron ubangiji wanda mun yi bayani a kan shi a jiya Allah ta'ala ya ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi Allah ya ce wal ju' sannan za mu jarabe ku da wani abu na yunwa yunwa kan mun san mecece ita eh shine aka sun koshi kenan ko a wayi gari babu wadataccen abinci babu abin da za a ci a koshi babu kuma hanyar da za a nemo Allah ka tsare mu daga yunwa saboda abin da ke jawo yunwa shine talauci annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kullun ya wayi gari cikin zikirin sa na safiya da kuma maraice yana cewa Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr Allah ina roƙonka ka tsare ni daga talauci ka tsare ni daga kafirci ka raba ni da talauci Allah ka raba ni da kafirci Allah ka sauke Allah ta'ala ya ce wa naqsin minal amwali Allah ya ce za mu jarabe ku da wani wato tawaya na dukiya mun ji bayani a kai shine abdullahi dan abbasin ya ce abinda ake nufi shine a alishtighalu bi qitalil kufar za ku shagaltu da yakan kafirai har ya zama na cewa babu wani abu da kuke yi na neman dukiya ko na neman arziki la ilaha illallah Allah ya tsare wakila wasu malamai suka ce bil hawaijil mutlifa za mu jarabe ku da bukatu bukatu masu tafiyar da dukiya eh kaga wannan ai na qasim min al amwal ne haka kurin kana zaune da yar motar ka ta miliyan biyar ga account ɗinka da miliyan ashirin a ciki sai wani ya gita da motar miliyan sha biyar sai ka ji cewa hankalinka ya tafi kan wannan motar sai ka je ka cire miliyan sha biyar ka siyo ta kaga da miliyan ashirin ke account ɗinka yanzu ta zama miliyan biyar kaga an samu na qasim min al amwal kenan to shine bukatu masu tafiyar da dukiya to kuma duk wanda ke son ya zauna lafiya kuma a duniya zamansa lafiya ba zai tabbata ba har sai ya sassautar da zuciyarsa ya zama bukatunsa daidai abin da Allah ya bashi na arziki sannan kuma yana lissafi ai wane ya cire miliyan 15 ya sai mota mai yiwuwa shi yana da miliyan 200 a account ɗinsa ni ko iya abin da nake da shi na gama lissafi na tattaro gaba daya ina da miliyan 30 to kaga akwai rashin hankali in bi hanyar da wancan ya dauka eh akwai rashin hankali a ciki saboda haka dole sai mutum yana lissafi domin Allah wajen arziki wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizq Allah ya fifita wani sashi akan sashi wajen arziki ya ba mu wani abinda bai ba mu wani ba saboda haka to sai kowa sai ya tsaya iya matsayinsa kowa sai ya tsaya iya matsayin shi sannan imamu shafi'i ya ce naqsin min al-amwali shine az-zakatul mafruḍa zakka da aka fallanta kaga in ka cire zakka ka bayar ai wani abu na dukiyanka ya ragu a zahiri amma Allah kuma ya ce ma anfaqatum min shay'in fa huwa yukhlifu duk abin da kuka ciyar Allah zai maye muku gurbin sa eh sannan kuma ai zakka da Allah ya ce ka bayar ai Allah ya yi maka adalci a wajen zakan dukiya Allah ya maka adalci aka ce kowane miliyan 40 ka cire miliyan 1 mai miliyan 80 zakkansa miliyan 2 ne kaga ai Allah ya gama maka adalci yayi Allah ya maka ya gama maka adalci ba ce ka raba dukiyan kashi uku ka bada biyu ba ka dauki daya ko ka raba uku ka bada kashi daya ka dauki biyu ko ba a ce ka raba biyu ka bada rabi ba sai ka ce ka kasa gida 40 ka ɗauki kashi ɗaya ka bayar a matsayin zakka sauran ka sake mai da shi akan a cigaba da juyawa sai kuma shekara in ta sake zagayowa Allah ya gama maka adalci Allah ta'ala ya ce wal anfus Allah ya ce za mu jarabe ku da tawaya da rayuka aka ce bil qatl wal maut fil jihad ta hanyar kisa da mutuwa wajen jihadi wasu suka ce ta hanyar mutuwa bil amrad annoba ta rashin lafiya wannan annoban ta zo a yi ta mutuwa wannan ta zo a yi ta mutuwa wannan ta zo a yi ta mutuwa Allah ta'ala ya ce wasu samarat imamu shafi ya ce almuradu mautul aulat abinda ake nufi shine mutuwan yaya eh kayan marmari ne a su ma yaya idan ɗanka ya mutu wani abu na jikinka ya tafi za kuma ka yi bakin ciki za ka yi damuwa za ka shiga damuwa abdullahi dan abbasin ya ce almuradu qillatun nabati wanke ba'ul barakat shine karancin kayan gona a noma shinkafa ko dawa ko masara ana jiran wato ainihin a girbe buhu 100 sai a samu buhu 30 ko 20 kaga wannan an samu na kasin minas samarati ai an samu tawayen kayan marmari ko ma duka je ka gama aikin gonan abin da ya rage kawai girbewa ne wasu zo su saci ko haka kurin ma wasu zai su kunna gobara a cikin gonan kamar yadda ke faruwa a wani sashe na kasan nan Allah ya sauwake to sai Allah ya ce wa bashiri sabirin Allah ya ce kai bishara wa masu haƙuri kaga muhallin shayar da za mu fahimta a wannan ayan shi ne jarabawa ba za ka taɓa rabuwa da ita ba inda jarabawa ce kana rayuwa kuma musamman a matsayinka na mumini to ba za ka taɓa rabuwa da jarabawa ba to yanzu iya abin da Allah zai baka shine mafita ya za a yi jarabawar ta zo da sauƙi shine Allah sai ce to ka yi haƙuri wa bashirin sabiri Allah sai ce ka yi bishara wa masu haƙuri eh jarabawa kan dai za ta zo amma iya mafitar iya hanyar samun sauƙinka shine zamo mai haƙuri jiya mun yi bayani akan karkasuwan haƙuri da yadda haƙuri ya karkasu amma a nan ana mana bayani ne akan kashin haƙuri na uku shine as-sabru ala aqdarillah haƙuri akan ƙaddaran Allah to haƙuri kuma ana samun lada ne idan mutum ya yi haƙuri a farkon lokacin da musiba ta same shi a anas dan malik Allah ya kare yadda a gare shi kamar yadda imamul bukhari ya rawaito a imamu muslim shi ma ya rawaito hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce wata mata tana tsugune a jikin wani kabari sai kuka take yi manzo Allah ya ce da ita ittaqillaha wasbir baiwar Allah ki ji tsoron Allah ki yi haƙuri sai ta ce shi kai ilaika anni tafi ka bani waje yace amma bata san da manzo Allah take magana ba sallallahu alaihi wa sallam sai bayan ya tafi aka ce da ita ke kin san wa kika bi koran kare da zukuwa tace to waye shi sai aka ce mata ai manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallam lokacin da yazo ta kore shi tace din saboda abin da ya same ni bai same ka ba shi yasa kake cewa in yi hakuri ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tace da shi ya rasulullah lam a'rifka ai ban san ka ba ban san cewa kai ne ka zo ba sai manzo Allah ya ce da ita inna masabru inda sadmatil ula hakuri da ake samun lada shine hakurin da aka yi shi a bugun farko na musiba lokacin da musiban take shiga jikinka kake jin radadinta kake jin zafinta a lokacin za ka yi hakuri lafizan bakinka su zama lafuza ne na alkhairi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace laysa minna man daraba al-hududa wa shaqqal juyuba wa da'a bi da'wal jahiliya manzo Allah ya ce bayi tare da mu man darabal hudud a wata ruwaya man lafamal hudud wanda ya dinga marin fuskarsa wai dan musiba ta sa ta same shi ya dinga marin kansa wai alamar wai hankalinsa ya tashi wa shaqqal juyub ya dinga yaga tufafinsa saboda wai a gane yana cikin musiba wa da'a bi da'wal jahiliya ya dinga kururuwa da ihu irin na jahiliya ya dinga kira irin na jahiliya kira zuwa ga kabilanci da kuma wato rushe in otaka ta addini annabi ya ce wannan bai tare da mu sannan manzo Allah yana cewa sautani bil unan manzo Allah ya ce akwai wasu sauti guda biyu Allah ya tsine musu albarka fi dunya wal akhirah Allah ya tsine mu wannan sautin albarka a duniya da lahira yace na farko shine sautu mizmarin inda ni'ima sauti na goge kiɗa da garaya lokacin ni'ima duk wanda Allah ya masa ni'ima aka yi loncin wannan ni'imar da kaɗe-kaɗe da rairaye da bushe-bushe manzo Allah ya ce wannan sautin Allah ya tsine mu sautin albarka to yanzu tsinuwar za ta tsaya akan sautin ne ko har da ni'imar za ta shafi ni'imar ita ma eh saboda haka ni'ima ce ta aure aka yi loncin ɗinta da kiɗa da rawa da kaɗe-kaɗe Allah ya tsine ma auren albarka sai ce na biyu shine wa sautu wailin inda musiba sauti na kururuwa da inna mun shiga uku eh mun shiga uku hankali ya tashi a lokacin da musiba ta samu abin da ake so shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar yadda zamu ji to Allah shine sai ce wa bashirin sabiri Allah ya ce kai bishara wa masu haƙuri suwaye masu haƙuri sai Allah ta'ala ya ce alladhina idza asabatuhum musibatu sune wanda duk sanda musiba ta same su qalu sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai su ce lallai mu na Allah ne eh a duk yadda hali take duk yadda hali ya kasance to mu muna tare da Allah ba za mu bujire ma ubangiji ba ba za mu juya ma Allah baya ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan kuma wato ainihin mu masu komawa ne zuwa ga Allah subhanahu wata'ala al-imam bin maja ya rawaito hadisi daga fatima bintul husayn daga babanta al-husayn ibnu ali bin abi talib Allah ya kare da a gare su yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma usiba bi musibati man usiba bi musibatin fa dhakara musibatahu فأحدث استرجاعا وإن تقادم أحدها, أحدها كتب الله له من الأجر مثله يوم أصيبه yake cewa duk wanda aka jarabe shi da wata musiba yayi istirja'i yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un koda kuwa musiban ta yi tsawon zango ta dau tsawon lokaci Allah madaukakin sarki zai bashi lada iya gwargwadon hakurin da yaran da aka jarabe shi da wannan musiba saboda haka idan musiba ta samu mutum sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ce Allahumma ajinni fi musibati wa khulufni khairan minha Allah ka bani lada na wannan musiban da ka jarabe ni da ita sannan kuma ka maye min wato ainihin abin da yafi wannan alkhairi da haka idan musiba ta samu abin da ake so a dinga yawan faɗi kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to sai Allah ya ce ula'ika ai ula'ika alladhina wasafahum wa na'ataw waɗanda Allah ya kawo siffan sunan almausufun almazkurun waɗanda aka ambace su aka siffanta su a ayoyin da suke sama alaihim ula'ika alaihim ya'ani lahum salawatu suna da salawat salawat anan shine abinda ake nufi da shi shine maghfira shine gafara domin kamar yadda manzo Allah ya ce man salla alayya salatan wahida sallallahu alaihi biha ashra duk wanda ya mun salati dai Allah zai mai salati goma to abinda ake nufi da salatin Allah ga bayinsa shine gafara gafara shine salatin Allah ga bayi saboda haka ulaika alaihim salawatun min rabbihim ay alaihim maghfiratun min rabbihim suna da gafara daga wajen ubangijinsu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ɗaya daga cikin sahabbansa abu aufa annabi da ya kai musu ziyara gida ya musu addu'a ya ce Allahumma salli ala ali abi aufa Allah kai salati ma iyalan abu aufa ai ma'ana shine Allahumma ghafir lahum Allah ka gafarta musu wannan shine gafara shine salatin Allah ga bayinsa to kaga kenan ashe Allah na nuna mana waɗanda in musiba ta same su suke haƙuri su koma zuwa ga Allah su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to sakamakon su na farko shine samun gafara a wajen Allah shine samun gafara a wajen Allah wa rahma sannan kuma za su samu rahamar Allah za su gamu da rahamar Allah ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma za su gamu da rahamar Allah kaga kenan rahama ta ubangiji wannan kuma kowa ya santa shine dawwama cikin alkhairin Allah a duniya da lahira eh duniya zaman ba za ta yi ba ba za ta yi ba in ba da rahmar Allah ba hakanan kuma aljanna ba za ta samu ba sai da rahmar Allah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a hadisi yace babu wani daga cikin ku da aikinsa zai kusantar da shi zuwa ga aljanna ko ya nisantar da shi daga wuta sabai suka ce ko da kai ya manzo Allah ya ce eh ko da ni illa an yi tagammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadli sai in Allah ya lullube ni da rahamansa sai in Allah ya lullube ni ya lullube ni da falalansa ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma Allah ta'ala ya ce wa ulaika humul muhtadun Allah madaukakin sarki ya ce waɗannan su ne waɗanda suka dace da daidai eh musiba ta same ka kai inna lillahi kai hakuri ka koma zuwa ga Allah Allah ya ce kai ne shiryayye kenan wanda suke aka san haka su menene su batattu ne su batattu ne su to saboda haka jama'a dunkulallun sakon da ayoyin nan suke nuna mana shine duniya gida ne na jarabawa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fadi a hadisi yana cewa ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir duniya kurkuku ne ga mu'mini kuma aljanna ce ga kafiri kaga kurkuku ai ba a miƙe kafa a cikin ta sai dai wato ai ta roƙon Allah subhanahu wataala ya sa a rabu lafiya saboda haka wannan shine tsarin Allah akan duniya duniya gida ne na jarabawa kuma Allah ba zai taɓa barin bayi ba dole sai Allah subhanahu wataala ya jaraba su Allah ta'ala ya samu dace za mu takaita kan wannan ayoyi idan Allah ya kai mu a gobe sai mu daura abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu na kuskure Allah shi yafe mana وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نعم